بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1420 wanda ya daidai da shida ga watan march shekara ta dubu biyu muna karatun sahihul bukhari a cikin littafin jana'iza a inda al-imam al-bukhari ya kawo wajen da al'aini yake cewa babu ma ja'a fi azabil qabri babin da ke bayani akan dalilan da suka zo akan cewa azaba kabari gaskiya ce bayan da muka ji al'imam al-bukhari ya kawo mana ayoyi na alƙur'ani ya fara mana shimfiɗa da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya sai lokaci ya ƙure a inda dai duk abubuwan dai da muka ji shine annabi dai ya tabbatar da cewa babu shakka azaba kabari gaskiya ce tabbatacciya ce babu ainihin shakka akan haka abinda ainihin ya rage mana yanzu mu ji saura hadisi guda da ya zo a ƙarƙashin wannan babi shine wanda al-Imam al-Bukhari ya fara karantar da mu sai lokaci ya ƙure a inda yace haddathana Ayyash ibn al-Walid qala haddathana Abdul A'la haddathana Sa'id an Qatadata an Anas bin Malik radiyallahu anhu annahu haddathahum Qatada yace malamin mu Anas dan Malik ya koyar da mu hadisin da nasu malamin ya karantar da su wane ne malamin sahabbai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka sai Anas ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah ya ce innal abda idza wudi'a fi qabrihi idan aka saka bawa a cikin kabarin shi wa tawalla anhu ashabuhu abokan shi da ƴan uwan shi da dangin shi da waɗanda suka yi rakiyar shi kalmar sahibu kalma ce wadda tana iya ɗaukar ma'anoni da dama abokin arziki ka ce sahibinka abokin fada ka ce sahibinka abokin kasuwanci sahibi kalma ce wadda take da tarayya waɗanda suka kawo shi kabari in suka juya wa innahu la yasma'u qur'ani alihim annabi yace har ma ƙara ko tafiyar takalmin su yana ji fatahu malakani fa yuqidanihi sai mala'iku biyu su zo su zaunar da shi fa yaqulani sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli mutumin nan me kake faɗi game da shi domin ba ce mishi suka yi ma kunta ta kulu fi rajulin ba ba su ce mishi me kake cewa game da wani mutum ba a'a sai da suka nuna mishi mutumin kamar mu'arraf ne kamar sananne ne a wurin shi mutumin nan din nan me kake cewa me ce ce aqidar ka game da shi li muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato suna nufin annabi muhammad fa amma almu'minu fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu mu'mini sai ce ai ni na shaida shi bawan Allah ne ko manzon Allah ne fayuqalu lahu sai a ce da shi unzur ila maq'adika minan nari dubi mazauninka a wuta kad abdalaka Allah maq'adan kad abdalaka Allah bihi maq'adan min aljanna amma Allah ya maka musanya sakamakon wannan amsa tambaya da kai ka zama dan aljanna fayarahuma jami'an annabi yace zai ga mazaunan nashi guda biyu duka dama da hagu domin ba ma wai wannan ba a'a za mu zo mu ji nan gaba duk wani mamaci duk ƙarshen wannan gwagwarmaya to kullun safe da yamma sai an nuna mai shi dan wuta ne ko dan aljanna duk wani mamaci wannan har kiyama ta tashi qala qatadatu qatada mai bamu labari yace wa zukira lana kuma ma an faɗa mana ma'ana a wata riwaya ba wannan ta Anas ba annahu yufsahu lahu fi qabrihi cewa mumini za a yalwata mishi za a buɗa mai kabarin shi ya zauna a cikin yalwata ثم رجع إلى حديث أنس قال سأنن سيكتا دي كوما يتي قبل كرنتر دمو حديث أنس يتي annabi ya ce wa ammal munafiku amma munafiki wal kafiru da kafiri munafiki shine mutumin da yake asalin shi kafiri ne a zuci amma bakin shi ne musulmi bakin ne musulmi amma zuciyar kafira yake da ita a baka musulunci rangadadau amma a cikin zuciyar shi yana kiyayyar kafir yana kiyayyar musulunci ɗari bisa ɗari wannan shine tsantsar munafiki wa yuqalu lahu munafiki da kafiri saboda duk matsayinsu ɗaya to amma akwai wasu munafinci da baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta ga mutum gashi ainihin yace kamar ƙarya ko saba alkawari ko cin amana ko ko kuma ainihin fajirci a wajen magana duk waɗannan abubuwan aiki ne na munafinci ba aqidar munafinci ba ce in kama mutum yayi ƙarya ba za a ce ka zama munafiki innal munafiqina fi darakil asfali minan nari munafikai na karkashin wuta da kai ake a'a ba irin wannan munafikin ba akwai aikin munafunci akwai aqidar munafunci aikin munafunci shine irin waɗannan ƙarya saba alkawari aiki ne na munafunci aikata su ba zai sa mutum ya zama munafikin da ake hada shi da kafiri ba mu bambance kamar ayyukan musulunci sadaka sadar da zumunci waɗannan ayyukan musulunci ne zaka ga kafiri yana yi kafiri yakan yi sadaka yakan sadar da zumunci yakan yi biyayya iyaye yana kyautata makwabta aikata waɗannan abubuwan ayyukan musulunci kenan ayyukan imani amma ba sa sa ya zama mumini sai in zuciyar shi ta kudurta imani bakin shi ya faɗa mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da munafiki da kafiri fa yuqalu lahu sai a ce wa kafiri haka shi ma munafiki a cikin kabarin shi sai a ce ma kunta taqulu fi hadha rajuli mutumin nan da aka aiko muku me zaka ce game da shi mecece aqidarka wa yaqulu la adri sai ce ban sani ba aqidar da yake da ita a duniya game da annabi ma bai sani ba ƙaryatawa fa yake amma baya iya tuna ma menene zai faɗi ya ce ƙaryatawa yake kuntu aqulu ma yaqulu nasu ni dai na kasance ina faɗin ma yaqulu nasu irin abin da mutane suke faɗi to menene mutane ke faɗi ya maimaita ma ba zai iya maimaitawa ba saboda Allah ya rikita mishi al'amarin shi baki daya fa yuqalu sai ainihin a ce da shi la daraita wala talaita baka sani ba kuma baka koya ba ma'ana da baka sani ba baka san menene zaka me aqidar ka game da annabi ba me yasa baka je ka koya ba jama'a zuwa makaranta wajibi ne fa mutane suna ganin wai zuwa makaranta aikin mara aikin yi ne wannan aqida mummunar aqida ce ba wai sai baka da aikin yi shikenan sai ka je makaranta ran da ka samu aikin yi baka ba makaranta ran da baka da abin yi ka tafi wurin wa'azi ran da kake da abin yi ba za ka je wurin wa'azi ba duk wannan ta'adi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su kowa yana zuwa makarantar islamiyya yana zuwa wurin wa'azi ka je a koya maka karatu da girman ka mafi yawancin sahabbai da girman su aka koya musu karatu abubakar da shekara biyu annabi ya girme shi ina ma'ana haka duk da haka yana zuwa makaranta don haka yawa gari ya fi kowa karatu cikin sahabbai to amma an ka dubi mafi yawancin mutane sun zauna da ka suke zaune duk ibada da ta zo musu sai sai alkafira su fada ko Allah ya karba ko kada ya karba oho amma duk mutumin da ya sai fam zai rubuta jarabawa zaka ga ya zage yana karatu dan ya ci wannan jarabawa to wace jarabawa ta fi jarabawa da kake fuskanta a kabari inda babu inda zaka ga ansa balle ka sata ba a ganin ansa balle a sata a kabari ka iya jarabawa ka iya babu wani liket da zaka rubuta a cinye ka kaje kana hange ta karkashin teburi kirara zaka ji ashe menene yake sa a ci jarabawar kabari shine kyakkyawan aiki a nan duniya sai zan kabarin ka sai sauki gare ka sai za ka kyautata wa kanka ka sani da cewa babu mutumin da tarihin rayuwa ya nuna ya zo an zo a saka shi a kabari fa a samu wani abokin shi ko abokin arziki ko dan uwa ko mata ko da da zai ce a sa mutane tarihin rayuwa bai nuna haka ba ka taba jin abokin da yawa abokin shi kara da aboki ya mutu aka je ba a rufe shi ce su shiga tare a kwantar da su a zuba ƙasa a kansu saboda soyayya tun a kabari kenan ya nuna ba ruwan ka balle an je kiyama yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kaga danka a kiyama ka gudu kaga matarka ka gudu dan uwanka ka gudu kaga uwa kaga uba ka gudu duk wanda ka gani baka ba shi a ran nan saboda kana tunanin ko akwai wani haƙƙin shi da zai rinto ya nema a kanka saboda wannan rana Allah ya ce yauman kana sharruhu mustatira rana ce wadda sharrin ta tartsatsi yake kamar ka haye ana maka mara ba Allah ya taimake ka ya ce a'a ya taɓa wurga wani shara wata bola kofar gidan makwabcin shi a dawo da shi ya cutar da makwabcin shi sai an biya wannan me yiwa dan abin da ya rage maka kenan kadari yan wuta da shi zaka tafi aljanna sai a ce a biya bashi da shi ana biyan bashi lissafi ya kare sai a ce a yi aljanna da wuta da shi to shi yasa wannan rayuwa da ka gani Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wannan rayuwar da ka ganta gaba ɗaya ta duniya da ake yi ba nan ce matabbata ba Allah ya yi ta ne dan me ya ce liyabluwakum dan ya jaraba ku ayyukum ahsanu amala wane ne zai fi kyan aiki dan haka aiki a musulunci bai da yawa sallah in dai kai biyar ta isar ko baka kara da nafila ba shikenan kyau ake so wajen aikin yanzu magariban nan da muka yi in kai sallah kyakkyawa raka'a uku ta fi kai ɗari Allah bai ce kai sallah magariba raka'a ɗari ba in kai baya so duka ashe me Allah yake so ihsanul amal wa tiqanuhu ka kyautata aikinka ba quantity Allah ba quantity Allah yake so ba ba yawa ba amma quality a samu kyakkyawan aiki duk kuma mutum zaka ga shi ma haka yake so tunda ka san kasar ka Najeriya al'amari ya barkace mata da an ce made in Najeriya ne ko ya fi kyau sai ka ga baka so eh to ai made in Najeriya ne to ai kaza kaza ana cewa ga made in Japan shikenan sai a karbe maka kuɗi ko ninki nawa ne dan haka da makiyanka suka gane haka sai su yi made in Najeriya din sai su jawo takarda sai su sa maka made in Taiwan ko made in Japan ko made in Ingila tunda shikenan in banda wayar lantarki wacce waya ce kaji an ce ta Najeriya abin Najeriya ya fi kyau wayar lantarki ce kawai ta wayar ta cikin ɗaki za a ce maka ai ta Najeriya ta fi ta ƙasar waje kyau jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu shine ainihin sai annabi yake cewa sai a ce da shi baka sani ba kuma baka je ka koya ba wa yudrabu sai a buge shi bi mafariqa min hadidin da guduma ko gudumomi na ainihin wato abin nan karfe darbatan a yi mishi bugu ɗaya ma'ana ba ana ce maka wai dukan ɗaya za a yi mishi ba yanzu ana siffanta maka duka ɗaya zai gigita shi ba wai ana ce maka iya duka ɗayan aka yi ba a kuma mishi ba a'a in aka yi mishi duka ɗaya fa yasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghayra sakalaini duk waɗanda ke kusa da shi za su ji wannan ihu in dai ba mutum da aljan ba su ne kawai Allah ya toshe kunnansu daga jin ihun mamaci wanda ake wa azaba a cikin kabari amma manzo Allah sai Allah ya bude kunnen shi yana ji wani na ihu a cikin kabari shikenan eh mun ji hadisi za kuma mu zo za mu sake ji za ka ji wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rana ta taho dab za ta faɗi kusan magariba sai manzon Allah yake cewa kun ji yahudawa ane musu azaba a cikin kabari yana jin ihun su haka dabbobi suna jin azabar kabari al-imam al-qurtubi a cikin littafin shi tazkiratul mauta sai da ya bada labari yace wata ran suna makabarta kawai sai sai ga wata dabba tinkiya ta rugo da gudu ta kasa kunne a jikin wani kabari da ta shiru sai ta kwashe da gudu sai ce kaga gaskiyar magana annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wannan na daga hikimar da yake sa shari'ar musulunci take kwadaitar da yawan ziyarar makabarta da yawan yi musu addu'a saboda wani mamacin yana cikin kunci ko da musulmi ne in aka je aka yi ziyara aka yi addu'a sai Allah ya huce saboda wannan addu'ar da ake Allah ya shiryar da mu babu ta'awuzi min azabil qabri imam al-bukhari yace to tunda azabar kabari ta tabbata gaskiya babu shakka ko to sai me ya rage kenan sai neman tsari duk abin da aka ce bala'i ne karka ce kai haba ni na fi karfin bala'i ya faɗa min baka isa ba har annabawa Allah yana jarabtar su Abdullah dan Mas'udin ya je da Annabi Annabi na zazzabi ya ga Annabi kamar zai mutu ya manzon Allah zazzabin ka yayi tsanani yace gaskiya ne yace ai ninki biyu mu ake mana irin naku kai talakan gari hakan aka tashi sa maka zazzabi kana ihu na manzon Allah ne sai a ninka biyu tauhidi ya fika kawai jama'a mun gane wannan da kyau ku kana ga Annabi Ayyuba shedani ne ya kama shi ya rike shi sai da ya shekara goma sha takwas manzon Allah ya ce yana zaune shekara goma sha takwas me yake yi addu'a yake yi yana gaya wa Allah amma Allah ba a yi mai dole kuma kowa ya kai a wurin Allah baka isa ba sai Allah ya nuna ka dan kwafar da kanka in ba haka ba annabin Allah annabi ayyuba manzon Allah ne hidima yake wa addinin Allah amma Allah ya hada shi da shedanin aljani ya kama shi ya rike shi sai da ya rinka wa Allah kuka fadhkur abdana ayyuba izna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa azab Allah yake ka ba su labarin bawan mu ayyuba mana kiran Allah ya rinka yene wa Allah kuka ya Allah shedan ya shafa mini azaba yana wahalar da ni bayan shekara goma sha takwas sannan fasta jabna lahu sannan aka amsa mishi aka yaye mishi cutar cikin minti ɗaya kuma cutar Allah yake fa khudh bi yadika bighsan yace ainihin udkut bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab kafarka ka shura ta imani da Allah an ba haka ba kamar yanzu a ce ka karye a ƙauri an ɗora ka sai ce shura kafar motsa ta baka son a yi balle kai a ce kai ka shura ta shedani ne kama shi ya rike amma sai Allah ya ce shura ainihin kafar shi yana shurawa sai ruwa ya ci gaba bugawa ya ce ga ruwa nan mai sanyi mai albarka ka sha kai wanka yana sha sai ya watsake fas to da yayi wata rantsuwar kafara kuma akan matan shi duk dangi kowa ya guje shi duk matan shi duk ƴaƴa kowa ya gudu Allah ya sauka mai da masiba sai wata matan shi kwa ɗaya sai ta daure ita kuma ran nan sai ainihin ta mishi laifi garin nemo mishi abinci da sai laifin sai ce ya rantse da Allah din radda ya warke sai mata duka bulala ɗari to yanzu kuma ya warke sai tuna kai duk an guje ni a duniyan nan sai ita kadai to amma kuma ne alƙawarin na rantse da Allah na warke sai na buge ta sai Allah yake fa khudh bi yadika dhafan ɗauki tsuntsiya kamar tsuntsiyar zabori wadda take da guda ɗari a jikinta fadribi in ka ɗan shauɗa mata shi kenan ya isar ko yanzu kai rantsuwar wallahi sai ne maka bulala ɗari kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza can kuma sai ka huce sai ka samu tsuntsiyar zabori tana da ƴaƴa ɗari in ka shuɗa mishi ɗan shau haka shikenan ka fitar da kanka daga kafara shi kuma ka cika alƙawari ya dan yi ihu kai da Allah ba rago ka dan yi abin nan kai da aka ce ba ma ɗari da maka ɗaya mutum da azabar kabari gaskiya ce sai mai sai bukhari ya ce kuma at-ta'awudhu min azabil qabri sai a nemi tsari daga azabar kabari dan ka san imamul bukhari in ya ce maka kaje kai yaki ba fa ce maka zai kaje kai yaki ba kawai sai ya gaya maka wani irin makami ne yafi kowanne gudu sannan sai ya ce maka ga sunan shi da ya ce maka azabar kabari gaskiya ce kamar ya firgita ka kenan sai ya ce to ai ana neman tsari to da me ake neman tsari zaka ji zai kawo maka kalmomin da ake gaya wa Allah sai ya ketarar da mutum daga azabar kabari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال معنى وأن الرواية الصحابي دقى صحابي كنا براء أن عازب صحابيني yace ya karɓo wannan hadisi daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya ƙara musu yarda yace kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa qad wajabati shamsu manzon Allah ya fito daga gidan shi alhali lokacin rana wajabat ta faɗi domin asalin kalmar dama wajaba yana zama faɗuwa gashi nan fa'iza wajabat junubuha Allah yace in kuka soke raƙumi fa'iza wajabat junubuha in ɓangaren shi ya faɗi junub ma'ana fa'iza wajabat shi ne faɗuwa yayin da rana ta faɗi annabi ya fito daga gidan shi fasami a sautan sai annabi ya ji wani ihu haka ya ji ƙara ya ji ihu shewa ana ihu haka wa sai annabi ya ce yahudun tu'azzabu fi quburiha waɗannan yahudawa ne ake musu azaba a kaburbukansu wannan malamai suka ce ko ya zan annabi ya ji ihu sahabbai ma sun ji amma su sahabbai ba su ɗauka ihun nan na wani mai rai ne sai shi annabi yake cewa a'a yahudawa ne ake musu azabar kabari ko kuma ya zama shi kadai ya ji ihun shi kadai kuma yake gaya musu na ji wani ihu na yahudawa a cikin kabari ɗayan ma'ana biyu ta iya yiwa sahabbai ma suna jin ihun amma suna ɗaukan wasu masu rai ne yake ihu sai annabi yake a'a yahudawa ne ake musu azaba a kabari ko kuma ya zama shi kadai ya ji shi ne yake bayyana musu وقال النضر النضر كما شما دي زو تاشي رواير الماجرين شعبة نواتو أجن سعيدة يا حياكينا يكي أخبرنا شعبة حدثنا عون سمعت عدي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وتهنيتي أكسى متهني شعبة قال حدثنا معلا حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني بنت خ... حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاصي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر موسى أن أقبا يتي حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاصي akwai wani ainihin wato sahabi mai suna sa'idu dan asi to dan shi sunan shi Khalid to shi kuma yana da ya ma'ana wannan ya ce wadda take asalin kakanta sahabi ne ke shine shi wannan Musa yake cewa ta bani labarin cewa annaha sami'atin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa huwa ya ta'awwadu min azabil qabr ta ji annabi na roƙon Allah ya tsare shi daga azabar kabari domin ne dan azabar kabari gaskiya ce ashe yanzu in kai aza in ka roki Allah ya tsare ka daga azabar kabari abu na farko ka dace da sunna ka raya abin da annabi yake abu na biyu kai kuma ka samu katanguwa daga wannan bala'i na kabari to amma yaya ake addu'an neman tsari daga azabar kabari dan ka san ba a bakka ba balle ka je ka faɗi wata kalmar madadin ta zama daidai kuma ka je ka rikito rigimar da tafi karfinka sai imamul bukhari har yanzu alƙalamin shi bai kafe ba sai ce حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu salamata ɗan abdurrahman ɗan aufin yake ya karɓo daga sahabi abokin mahaifin shi abu huraira Allah ya ƙara musu yarda ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya du'u manzon Allah ya kasance yana yin addu'a me yake faɗi a addu'a tashi cewa yake Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari domin azabar kabari gaskiya ce don in ba gaskiya ba ce ba za a nemi tsari daga gare ta ba wa min azabin nari Allah ka tsare ni daga azabar wuta don azabar wuta gaskiya ce inda ba gaskiya ba ce ba za a nemi tsari daga gare ta ba wa min fitnatil mahya wal mamat Allah ka tsare ni daga rikicin rayuwa da rikicin mutuwa rikicin rayuwa shine fagamniyar da ke faruwa a cikin rayuwa ta ɗan adam wani abu ya zo ya rage ƙarfin imaninka ko kuma ma ya tafi da imanin naka ɗungurin gum ko kuma a bakka da imanin naka amma ba ka da tunani irin na masu wannan imani ba kanan kai kanka imanin a wurinka bai da muhimmanci balle ka ga mai irin wannan imanin ya baka sha'awa duk wannan na daga cikin fagamniyar rayuwa na eh shi ne ga ka da imani amma kai kanka imanin bai baka sha'awa bai da mutunci a wurinka abu na ɗaya kenan in ka ga wani mai irin wannan imanin bai baka sha'awa in wani hali ka ga ya shiga ba abin da ya shafe ka game da tausayin shi kyakkyawan misali shine irin yadda turawa suke alghazul fikri kenan a yaƙe ku ta tunaninku ta hanyar talabijin da rediyo da jaridu kuna nan a musulminku kuna sallah duk abin da musulunci ya ce ku yi kuna yi amma an raba ku da tunani irin na musulunci kullum ba tunaninku akan ku akan musulunci kuke ba sai a haɗa ku da duniya ko a haɗa ku da sarauta ko a haɗa ku da wasu kyale-kyalen rayuwa a ƙarƙashin haka wannan imanin bai dame ku ba da za ka ga wasu masu imani irin naka ana karkashe su baka damu ba da za ka ji an ce masu imani irin naka sun yi nasara baka damu ba amma ana cewa wani mawaƙi a amerika ya mutu sai ka ji kamar uwarka ce ta mutu to kaga shine misali kyakkyawan misali na an barka da imanin amma an zare maka ruhin imanin wannan fitinar rayuwa ce na daga cikin fitinar mutuwa kuma ka zo ainihin mutuwa Allah ya haramta maka faɗan kalmar shahada ba shi kana la ilaha illallah a nan duniya rangadadau amma ranar mutuwa gaba ɗayan bakinka wani lokacin ma sai ga wani mamacin harshen shi ya zazzago duk harshen da ya zazzago ya fito babu yadda kalmar shahada za ta faɗi kowace irin kalma ce jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan manzon Allah yana roƙon Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwan wa min fitnatil masihi dajjal Allah ka tsare ni kuma daga fitinar almasihu dajjal shine malamai suka ce muqaranar da take nuna wannan addu'ar tana tsare ka daga fitinar masihu dajjal a cikin kabari shine saboda a farkon ta annabi ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabar kabari wato ashe dajjal rikicin shi ko kana da rai ko kana cikin kabari baka kubuta ba tun kana cikin kabari wacce addu'a ce za ta yi maka maganin shi shine tun kafin ka tafi kabarin ga addu'ar da za ka rinƙa yi in kuma kana da laifa shine hadisin musnad al-imam ahmad da kutubi sunan yake cewa annabi yace in dajjal ya zo ina da rai zan tsaya in muku gwagwarmaya in kare ku in ku ya zo ba ni da rai to kowa ya ta kan shi amma manzo Allah yace sai ku karanta mishi farkon suratul kahfi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا آيوي قوم نفركون سورة الكافي النبي يتي دوان دي كرنتا والدجال الله زي تريش دك شر الدجال دجال متن أن وانك طب yadda kake alfahari annabi adamu ne babanka haka shi ma annabi adamu ne baban shi amma shi sai Allah ya yi shi hatsabibi ne hatsabibi ne shi shedanin mutumi ne ido ɗaya aka halitta mishi kwaya ɗaya gyal a gaban goshi yadda ka san jirgin ƙasa sannan sama da idan kuma uwarshi ta haife shi da tambarin kafir shi dama tambarin da ya ba haka shi dama uwarshi tunda ta haifo shi duniya a kafir ya zo sa'an nan kuma zai kewaye duniyan nan a cikin kwana arba'in manzon Allah da yawa sahabbai wannan karatu ya shiga gida duk suka ruɗe ran nan aka wuni a firgice da yamma manzo Allah ya dawo masallaci yace duk naga kun hautsine ne yau suka ce me zai hana mu hautsine ya manzo Allah kai bayani game da dajjal ka haɓaka al'amarin dajjal sannan kai ƙasa ƙasa har muke ganin dajjal ma kamar yana kusa da masallacin nan ne fitowa ta rage yayi kyau manzo Allah yace saboda ba wani annabi da ya zo sai da yawa jama'a wa'azi game da dajjal shi yasa nake muku annabi ya ce amma duk annabawa akwai karatu da basu faɗi game da dajjal ba shine ni nake gaya muku dajjal zai zo ya da'awar allantaka ba Allah ba ne ku ba ido ɗaya yake da shi ba dajjal ido ɗaya yake da shi a cikin kwana arba'in zai kewaye duniya makka da madina ce kawai ba zai shiga ba sahabbai suka ce ya manzon Allah a cikin kwana arba'in yaya al'amarin zai kasance manzon Allah ya ce ranar farko in dajjal ya zo tsawonta zai kai kamar tsawon shekara ɗaya yini ɗaya ne daga fitowar rana zuwa faɗuwar rana amma tsawon wannan yinin sai ya kai kamar shekara ɗaya yinin farko daga cikin kwana arba'in yini na biyu zai zama kamar tsawon wata guda yini na uku zai zama kamar tsawon mako guda kwana bakwai yace sauran kwanaki talatin da bakwai kuma dajjal zai yi su ne kamar sauran kwanakin yau da kullun da ake annabi yace fa'asa yaminan wa asa shimalan yayi barna yi ta'adi dama da hagu ko ina yaje duk inda yaje ya samu mutane ko dai su yadda shi Allah ne ko kuma ainihin ya hallaka su kuma duk abin da suke ganin Allah yana yi zai yi musu don ya ruɗe su in suka ce ba ma yadda sai ka nuna mana wata aya sai ce kamar me su ce aya ne sai sa sama nan da nan sai hadari ya haɗi yanzu nan sai ai ruwa kun yadda in kuka ce a'a sai dubi wani ainihin mai rai sai kashe shi yana kashe shi shikenan kun yadda a sai tayar da wani matacce duk abin da ka san Allah ya ne sai ka ga yana yi dan ainihin ya ruɗe ka yanzu Allah ya ce karka sake ainihin ka yadda to ko ko wanda ke kabari bai kubuta daga sharrin shi ba to wannan addu'ar ita ce don Allah ka iya ke kin iya kun iya ko kuwa sai dai salatul fati ko kuwa sai ashar ko kuwa sai waƙar indiya jama'a mun gane ku alghazul fikri kenan da turawa suke mana suna yaƙar mu ta tunanin mu abin da ya waje ba mu sani ba mu sani ba abin da ba abin da ya haɗa mu da shi shi muke sani yanzu akwai wasu shedanu suna nan freemasons su kawai waɗannan kamar introducers ne kamar suna yi wa dujal shimfiɗa ne a duniyan nan su barna kawai suke shiryawa a duniya ba abin duk abin da ka sani yana tafiya daidai su suke su birkita shi ya rikici waɗannan ko ta ina duk inda baka tunani sun shiga sun shiga kawai abin da su suke so duniyan nan ba wai a daina bautar Allah ba ma a'a duk wani hali na mutunci duk wata ɗabi'a ta gari duk abin da ya kamata a yi a daina yin abin da ya kamata komai ya rikice ai wadda take yawo da gajeren siket ma ai su tana da hankali ma a wurin su ta koma tana yawo daga ita sai ɗan dress saboda haka in kaset ne suka ainihin producing na waka irin wanda samari suke sha na music da disco da sauransu ka san kaset na rikoda musamman in ya birkice sai ka ji yana magana wuwu ba ta da ma'ana to amma kasar ɗinsu sun irin waɗannan da suke producing suke kirkirowa in ka birkita bayan shi sai ka ji ainihin kuma ya maka wata irin waka ta musamman wadda ita kuma take kira zuwa ga bautar shedan we are going worship to satan haka yana za mu bauta wa shedan za haka waƙoƙi irin kawai ana sa maka dan duk abin da yau ka ji shi gobe ka ji shi jibi ka ji shi ba ta a jikai ma kana rera irin wannan waka ko da baka yarda da abin da ake cewa ba duk waka ku duba ku gani yau a fito da wata magi ana tallanta a gidan rediyo in sati guda duk yan anguwar ku sai sun iya ko ba sa so ba ku san san da yaran ku za su iya ba to daga haka bakin ka kullum yana cewa za a bauta a shedan za a bauta a shedan har abin sai darsa su a zuci kenan su kawai abin da suke yi kenan akwai wani kwararren profesa ya ainihin yi bincike a kansu ya ainihin yi kasar na audio musamman akai a cikin awa ɗaya da rabi duk yana tona asirinsu duk inda barna take kawai su so suke yi su ba ma wai kiristoci ko yahudawa a'a su duk sun ketare nan sun fi kowa su kawai su ne wa dujal shimfiɗa ne yadda in ya zo zai samu duniyar nan kaɗan ya rage ya ƙarasa ta kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko to don haka ɗan adam sai ka ainihin yi a hankali in ba haka ba kana da maƙiya dajjal fitowa kawai za a annabi ya ce sai dai a ganshi ya fito ma'ana haihuwar shi za a amma yana can yana girma sai dai ranar da kaɗai Allah ya kaddara zai fito sai dai a gan shi ya fito a ina zai fito a ƙasar Sham zai fito kamar Mahadi ai haihuwar shi ba ai amma rana ɗaya sai a gan shi gashi nan wani shiryayyen malami ne shine Mahadi mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye don haka kowa sai je iya wannan ainihin addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjali akwai lafuzza da dama in ka samu ka iya wannan shikenan ka dace azabar kabari gaskiya ce jama'a kar ka sake kai musu wai dan baka gani da ainihin idonka ba babu azabil qabri min al ghibati wal bauli imam al bukhari yace to ka dai ji azabar kabari gaskiya ce kuma ka ji an koya maka yadda ake roƙon tsari daga gare ta ko to yanzu zai dan buga maka kaɗan daga cikin misalan abubuwan da ke kawo azabar kabari kwaya biyu rak sai imam al bukhari yace babin da ke bayani akan roƙon tsari ko neman tsari game da azabar kabari saboda gulma da fitsari ashe gulma tana kawo azabar kabari mecece gulma a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka ambaci abin da ɗan uwanka ya aikata ya tabbata ɗari bisa ɗari wane ya yi laifi kaza sai ka je kana ba da labari shine gulma babu shakka fa akan yayi ka duba babu shakka ya aikata in ka je ka faɗa to kayi gulma in ka faɗa akan idan shi ka ci fuskar shi to ya za a yi kenan dan abin da mutane suke cewa sai mutum ya ce to yanzu ya za a yi kenan to ina ruwanka kai shiru mana annabi yace min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'anihi alamar musuluncin mutum yana da kyau ba sallah ba fa ba azumi ba dan kar ka ga mutum yana sallah duk sallah tana cike da sunnoni da abubuwa a akwai wasu abubuwa da ke nuna musuluncin shi na da kyau shine duk abin da ba ruwan shi kaga ba ruwan shi da shi duk abin da bai shafe shi ba ya kau da kai abu bai shafe ka ba ka je kai ruwa kai tsaki akai kuma ku duba ku gani bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani sai ya rasa turmin daka tasa in dai za ka je yau kai ne gulmarwa ne gobe wance gata suwa ne kana ta tsegumin wasu kai kuma abin da ya kamace ka kai zaka waye gari baka yi kenan to sai zama Allah ya kama ka da laifinka na baka yi kaza ba kallalan ma ya kabi ma amara dan adam na mutuwa sai Allah ya ce gashi nan ya mutu abin da aka ce yayi bai yi ba sai ne kenan sai abin da ba a ce yayi ba shi ya cika ainihin lokacin shi da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko tawaffatu rusuluna wa hum la yufarrituna mala'iku su zo su dauki ranka su ba sa sakaci akan aikin da Allah ya sa su akan kai kuma kana sakaci akan aikin da Allah ya sa ka kai su idan Allah yake karfe shi da minti daya ku dauki ran shi ba wanda ya isa su tsara maka ko numfashi daya kai kuma an sa ka aikin ka kana can kana sakaci ya aikatar da su akan ka ba to me yafi maka zaman lafiya ba ruwanka da duk harkar da ba ta ka ba sai suka ce ya manzon Allah in ya zama wannan mutum abin da naje ina tsegumi a kai bai yi ba fa manzo Allah yake fakad ba hatta ka yi mishi kazafi kenan ka yi mishi kazaf to don Allah ne zaman lafiyanka ka ci da kanka kan in ka zauna ka ga ba abin yi da ka shiga cikin jama'a a sako wannan zance a saki wannan a shiga wannan a saki wannan a shiga wannan ka je kai karatun qur'ani ko ka sa ka ji ko kuma ka yi shiru mana ko ka je kai bacci ka je kai bacci duk sanda dan adam ya kwanta zai iya bacci ya fi maka sauki Allah ya shirya da mu azabar kabari dai na daga cikin abubuwan da ke jawo ta gulma da kuma yin fitsari ya zan baka tsarkaku daga fitsarin ba قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير manzo Allah wata ran ya zo wucewa sai ga wasu kaburka guda biyu yace o waɗannan kaburbuka suna shan azaba suna cikin bala'i annabi yace amma fa ba wani babban laifi ne suka yi ba sun maƙala bala sai kuma manzon Allah da kanshi dawo yace kai laifin fa yana da girma amma dai duk da haka ko da ba wani kasaitaccen laifi bane ba sata ba zina ba fashi da makami a laifi ne dan karami amma dai annabi yace amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namima ɗaya daga cikinsu yana yawo da annamimanci ne kaga imam bukhari ya ɗauki annamimanci da gulma sukan haɗu kenan domin dama gulma ita ce aje a zauna a yi da wani annamimanci kuma bayan an gama ka ɗiba daga nan ka yi nan ka ɗiba daga nan ka yi nan ka ɗiba daga nan ka yi nan wa ammal akharu ɗayan kuma fakana la yastatiru min bawlihi baya suturtuwa daga fitsarin shi in ya tsuguna zai ainihin ya fitsari ko ina sai kaga ana kallon shi ba abin da ya shafe shi ثم أخذ عودا رطبا النبي يدعوك ونئتي أني فكسره بثنتين النبي يتاغى شبيوشيني ما أنا كسره أنا باكريا شبا تاغى واتي يأتي تاغى شي ثم غرز كل واحد منهما على قبر sai annabi ya kafa kowanne tsagi ɗaya akan kabari guda sun makala sa'an nan ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa muna fatar a sauƙaƙa musu wannan azaba matuƙar dai wannan ice da muka dasa bai bushe ba wannan tabarruki kenan da tawassuli wato da ainihin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai annabi ya sanya samun sauƙin nasu ya danganci lokacin da wannan ice ya bushe to me yiwa Allah cikin rahamar shi sai ya sa ainihin wannan ainihin ice Allah ya tsawaita mishi lokacin bushewa don su daɗe a cikin ainihin samun rahamar Allah ba jama'a mamaci ba abin da yake bukata irin ainihin addu'a ayyukan alheri da roƙa mishi gafara saboda shi a lokacin bai iya amfana wa kanshi komai ba shi dai kwance ba abin da yake yi amma kuma ba zai iya wa kanshi abin da zai amfane shi ba shi yasa ake cewa tun yanzu kana da lokaci kana da halin kayi to kayi ba sai san daga halin kayi kuma ba za ka iya ba babul mayyiti yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi imam al-bukhari yace babin da ke bayyana cewa mamaci ana nuna mishi mazaunin shi safe da yamma dan wuta ne kai in gari ya waye sai an nuna maka mazauninka a wuta in yamma ce sai an nuna maka mazauninka a wuta idan ainihin dan aljanna ne gari ya waye a nuna maka mazauninka a aljanna yamma in ce a nuna maka mazauninka a aljanna har kiyama ta tashi jama'a yasa dan adam fa wallahi yana da bala'i a gaban shi jama'a yasa kullum Allah yake ce mana wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athuna kai dan adam ka rinka tunani bayan wannan rayuwa fa akwai wata rayuwa sunanta barzahu wannan rayuwa barzahu kuma sai ran da aka tashi duniya in Allah ya so yau in ka mutu sai dace da gobe za a yi tashin kiyama kaga kai baka dade ba ke in kuma abin ya zanda tsawo sai ka shekara miliyan ɗari ba a yi tashin alkiyama ba in a cikin aljanna ne shikenan na gwada in a cikin bala'i ne shikenan shine zaka ji kafin yana roƙon Allah kar ma a yi tashin kiyamar ya san bala'in da zai biyo baya ya fi wanda yake sha a kabari yasa dan adam ka aikata wa kanka alheri bakin ka ya faɗi alheri zuciyarka ta ƙudurta alheri tsakaninka da ƴan uwanka jama'a musulmi baki ɗaya ya zama kawai zuciyarka wankakkiya ce tas ita waye gari wallahi ka samu aljanna fataran manzo Allah ya miƙe ya ce wa sahabbai ya ku kalli nan yanzu za ku ga dan aljanna ya bullo sai sahabbai suka sa ido ina jiran su ganshi da wani rawani ne da carbi ana ta tsalle ana salati a bayan shi to sai sai ga wani talaka ne talaka ne kawai gashi na ya tumo kwaya ɗaya mutane suna mamaki ya manzo Allah wannan dan aljanna ne eh aikin aljanna ai ba a goshinka yake fitowa ba balle a ce an gani a goshinka kayi kayi abu ne tsakaninka da Allah an baka yi ba baka yi ba duk rawaninka sai Allah ya kwance shi ya daura hannunka ta baya saka ka a wuta mun fahimci wannan da kin saboda haka nan da nan wani sahabi sai bi shi dare na yi wani ni sai ban samu sauki ba wallahi shi nake son kanin arzikin kwana ɗakin ka yace to bismillah zamanin sahabbai ba a cuta ba a cuta yanzu kai kai saka sauke bako a ɗakin ka sai dai kai kwanan tsaye shi yana bacci kai kana tsaye duk yadda aka caje shi ba za ka yadda ba amma zamanin sahabbai lokacin ba a cuta lokacin gaskiya ne suka je kawai suka kwana a ɗaki kawai kwance shi suka yi ta bacci sai da aka kira sallah asuba suka tashi aka yi sallah asuba ya ga mutumin na ya tafi ya ci gaba da kwadagon shi shi ne kira shi wai kai eh kaji abin da annabi yake akan kai yake menene yake annabi ya ce ke dan aljanna ne me kake yi ne na je na bi ka dama dan in ga wani kake da daddare ko kana kwana wani salati ne ko wani wurdi na ga bacci kake kawai min almahadi ila lahadi tun daga farko har karshen dare yace ni gaskiya ba wani abu da nake yi ni dai na san kawai kullum ina tashi zuciyata fes bana jin haushin kowa shi ne kawai ni abin da ne ba ruwana da kowa bana jin haushin kowa wani ya samu sarauta oho wani ya samu kuɗi oho wani kaza oho ni kawai ta kaina nake ashe jama'a wannan halin in yana kai mutum aljanna ashe aljanna tana da arha tunda da cewa kai sai ka nome gona guda sai ka yi gandu kaza sai ka yi huda kaza za ka samu aljanna da sai a ce tana da wuya in kai rago ne to amma abu ne wanda yake ka wanke zuciyarka ba ruwanka da kowa shine illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je wa Allah da wankakkiyar zuciya ba ka jin haushin kowa ba kuma dauɗa shirka ko bid'a a zuciyarka me ya cika zuciyarka Allah ne kaɗai ya cika zuciyarka shi kenan kawai aljanna tana da sauƙin samu sai dai annabi ya ce an kewaye ta da abubuwan ƙi ba ga mutane suna kyamar irin wannan ɗabi'a yanzu kai mutum nawa kake tashi da su wallahi kana farkawa bacci wani lokacin sai tunanin wane ya faɗo maka sai ka ji gaban ka ya faɗi kai baka zauna lafiya a duniya ba a lahira baka zauna lafiya ba da wanne ka ji in kana hassada wani tana farkawa bacci sai ka ji ya fara faɗo maka kuma sai gaban ka ya faɗi jiya an je kasuwa ya sayar da kayan shagon shi ni kuma ko ɗaya ban sayar ba to yau kuma yaya yau kuma kana zaune sai ka ji an ce ai kamfani guda ya zo ya yi mishi rajista gaba ɗaya ma ba a ce birin kunan layin su zama nashi har da kaka kenan kaga bala'i bai kare maka Allah kiyaye قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kaga Imam al-Bukhari da yake girmama Imam Malik kenan duk duniya babu mutanen da suka san girman malaman fiqh irin malaman hadisi amma malaman hadisi sai a zalunce sai a ji a ce wai suna zagin malaman fiqh sai saboda in an samu magana ta yi karo tsakanin malaman fiqh da ta annabi sai su gabatar da ta annabi amma ba haka ba duk duniya babu wanda ya san darajar imamu malik illa illa sai wanda yake aiki da hadisin manzon Allah amma dan kana aiki da fiqh kai kare na ma maliku kana aiki da risala kare na maliku ma kai kai kare baka ma san darajar maliku ba tunda maliku har ya mutu yana kyamar a rubuta littafin fiqh al-mujarrad an dalil duk littafin da ba a rubuta farillan kaza kaza ai ta bayani ba dalili imam malik yace makaruhi ne karanta muwatta ta Imam Malik muqaddimar da su yi mata tamirin hawali Imam Malik da Imam Ahmad dan Hanbali suka ce makaruhi ne a rubuta littafi ba a kawo dalili ko ake in kace kaza kace kaza kace kaza sai kace saboda Allah ya ce saboda Annabi ya ce karanta cikin suna kaza yadda amma sai shedan yawo mutane wahayi ana cin fiqh sunna ana son fiqh malikiya kuma duk wannan aikin shedan ne ka karanta littafin talbisu iblis wannan malami Abdulrahman ibn al-Jawzi sai da ya tattaro yadda shaitan ya biya fatattaka malamai iri-iri ya ce alarammomi ga ta inda iblis ya biyo musu duk alaramma za ka ga ba abin da ya shafe shi galibi da hadisi ba ruwan shi da fiqh ba ruwan shi da larabci ya ta kwami dai to ta nan shaitan ya biyo shi kuma ya raga-raga da shi da haka sai zan yana karanta qur'anin bai san ma'anar shi ba sannan malaman hadisi inda shaitan ya bullo musu su kuma alfahari ainihin da ganin cewa ba babu wanda ainihin wato ya kai su ta haka sai shekan ya bullo sai lalata su ina ma'anar haka sai suke ganin cewa ai ko da qur'ani ka sani kai baka ainihin kai su ba tare da cewa ko da ka san hadisi matukar baka san alqur'ani ba baka da daraja wurin Allah a ƙarƙashin haka sai ka ga galibi su kuma basu damu da ainihin abin da ya shafi alqur'ani ba ba abin da ya shafe su game da bincike aya kaza mece ce tsantsar ma'anarta amma hadisi yau su ne garibul hadis ne yau su ne kaza yau su ne kaza duk sun kware game da wannan yace ta nan iblis ya fito ya fatattaka su su kuma yake malaman fiqh kuma inda shedan ya biyo musu ba ruwan su da doron qur'ani da hadisi duk inda kace Allah ya ce annabi ya ce sai ga ya kau da kai kana cewa imamu na maliki ya ce sai ka ga ya dubi magana yan lugal arabiya ya ce su kuma gaba ɗaya alfahari suke wai qur'ani ya sauka da lugal larabci don haka bari su zage rayuwarsu kawai a larabci baki ɗaya masu tarihi kuma ba ruwansu da komai na musulunci sai dai su ta tara tarihi wai to in ba a ma san tarihi ba ta za a san ma yadda musuluncin ya zo da haka sai su waye gari ba ruwansu da musulunci sufaye ne yan shi'a ne yan wane ne ka karanta littafin abdurrahman bin al-jawzi wani lokacin kwana yake a zaune yana tunani akan matsalan gari ya waye sai rubuta ta sai ga kamar wahayi ake mishi kana can kana bacci kana tusa yana nan yana nazarin abin da zai rubuta shekara dubu ɗaya ibn al-jawzi in yi rubutu sai kaga kamar yau yake magana je ka ka karanta littafin shi saidul khatir saidul khatir wallahi za ka yi mamaki ko waye kai sai kaga littafin ya baka wata shawara wadda za ta gyara rayuwarka wannan littafi ina son duk mai koyon karatu ya same shi malami ne kai kowane iri saidul khatir baya wuce naira ɗari biyar ɗari shida mujalladi guda ne shawarwari ne kawai ya tara malamai ne masu wa'azi ɗaliban ilimi masu bautar Allah yan kasuwa ne yan duk yadda kake rayuwa shawara ce kawai a cikin littafi sai ka ji ya ce ni na ga masu kuɗi suna wulakantar da malamai da masu wa'azi saboda suna ba su sadaka suna ba su zakka yace to me zai hana malami da mai wa'azi ya ware lokacin ainihin wa'azi daban lokacin neman kuɗi daban sai je nemo kuɗin shi aljihun shi cike da kuɗi nan kuma bakin shi cike da karatu ya zo duk wanda ya kama ya gaya wa karatu ya gaya dan yana da abinci yace in kuma ba haka ba malamai su watsar da karantarwa gaba ɗaya su koma su kara mutuncin rayuwarsu ya fiye musu shawarwari ne misali nan nake maka in aka dawo fannin rayuwa sai ce ni na ga mai sha'awa sha'awa ba ta kare mishi yau ya ga budurwa kaza ya aura gobe ya ga kaza ya aura gata ya ga kaza ya aura ya zo ya cikkashe mata hudu ya ce da a ce zai halatta ya auri dukkan matan garin bagadaza domin shi mutumin bagadaza ne ya ce wanda wata bakuwar mace ta shigo garin sai ya ga tana da wani abu a jikinta wanda duk matan nan ba su tare da shi ya ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda shi ne kaɗai cikakke bai da na ishara yake maka nan akan yawan aure-aure yau kai ne wance gobe ana daura maka aure dogon bauchi jibi muciya gata ina jibi ka saki ga ya ta ka abin shine duk ka karar da rayuwarka akan haka ka samu wannan littafin ka karanta zai amfane ka a rayuwarka saidul khatir wallahi haka ibn al-jawzi yake in ya rubutu akan fanni malam zai kace wannan mutumin kamar wahayi ake mishi na karatu ya rasu yau kamar shekara 800 da suka wuce Allah ya gafarta mishi mutumin kasar Iraki Bagadaza mutanen su Saddam ne shine ainihin sai yake cewa Abdullahi dan Umar yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce inna ahadakum idza mata idan ɗaya daga cikin ku ya mutu uriba alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyi sai a rinka nuna mishi mazaunin shi safe da yamma safe da yamma in kana min ahlil janna fa min ahlil janna in dan aljanna ne sai a rinka nuna mishi mazaunin shi daga cikin yan aljanna wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nari in dan wuta ne sai a rinka nuna mishi mazaunin shi a wuta fa yuqalu in aka nuna mai fa ba shiru za a yi ba sai an ce haza maka a duka kai dan aljanna kaga mazauninka in dan wuta ne a ce kai dan wuta kaga mazauninka hatta ya ba asaka Allah ila kiyama haka za a rinka gaya mishi har kiyama Allah ya tashe ka in kai dan aljanna ne ne yafi haka romo yasa sai manzo Allah ya ce dan aljanna sai ya ce dan Allah ku yi min arziki in je in faɗa a gidanmu na samu aljanna ya ce dan kwanta ka dan an san kai mutumin kirki ne shikenan sai kamar bacci ya dauke shi shikenan sai a dauke ran sai a kai ran aljanna shikenan rayuwar shi ta kyauta take in kafiri ne ko munafiki sai ya hau kuka a rufa mai asiri ka a tashi kiyama ka a tashi kiyama saboda ya san in kiyama ta tashi bala'in ya fi wannan Allah ya kiyaye Imam al-Bukhari dai har yanzu alƙalamin shi bai kafe ba yace babu kalamil mayyiti alal janazati babin da ke magana akan cewa gawa tana magana a kan makara. Ai, in ba wurin Bukhari ba, wani karatun kai ba za ka ji shi ba, sai in kana makarantar Imam Bukhari ta gawa tana magana a kan makara, ai yanzu sai jakan magori. Amma Imam Bukhari ya wuce jakan magori ma inda aka kai shi. sai da aka kai ƙarar shi wurin sarkin ƙasarsu sarkin ƙasarsu ya nemi imam bukhari ka rubuta littafi ka zo ka karantar da ni da iyalaina a gidana yace a ranka ya daɗe karatu ana bi ne baya bi sarki da iyalan shi in suna son karatu sai su zo makarantar bukhari bukhari ya gina masallaci da tun wancan lokacin yana cin fiye da mutum dubu biyar masallacin imam bukhari har yanzu yana nan wannan masallacin a ƙasar rasha turawa da suka lalata musulunci a ƙasar sai suka bar masallacin wai ya zama wani symbol wata alama da ke nuna da an taɓa musulunci a nan garin ga ma masallacin wani babban malami a garin har yanzu masallacin yana nan shi kanshi masallacin anguwa guda tunda tun zamanin da imam bukhari zai tara ɗalibai wajen dubu biyar ne musu karatun wannan littafi illa asar kai maza ne mata ne can a lungu akwai wata mace guda ɗaya karimatu tana ɗaukan wannan karatun mace kenan aka ce kallafi tsakanin rauna in karatu ya rikicewa almajiran bukhari sai a ce a tafi wurin karimatu abin da karimatu ta faɗi sai dai a yi fatiha daga nan kuma duk masu sharhin bukhari su ibnu hajirin in yana magana sai ka ji ya ce mustamli ya ce kaza abul waqt ya ce kaza kushmaihan ya ce kaza karimatu ta ce kaza sai a ce al-fatiha kuma daga nan an rike magana ya za ki dage karki sake a baki a baya kawai a baki da kicin da ban ɗaki da sharar tsakar gida billahi da jikin zama boyi boyi karatu mata zagewa suke ku karanta littafin madkhal na al-imamu ibnu al-hajj al-maliki yace imamu na maliku yana da ya sunanta fatima ta haddace muwatta muwatta kuma a zamanin imamu maliku ta ninka haka so goma kafin ya mutu ne rinka rage ta imamu maliku in yazo yana karantar da muwatta yar shi ta haddace gaba ɗaya da ka kana nan imam malik saboda ilimi ɗaliban imam malik dukkan su malamai ne amma suna gaban shi ne suke almajirai don haka in ka zo karatu makarantar imam maliku sai dai ka rinka jan baki ane maka fassara to in kai kana jan baki imam maliku ne maka fassara ita tana bayan kyaure tana ji idan kai kuskure sai ka ji ana haka ana kwankwasa kofa sai imam malik ya ce ka dawo baya ka duba karatun ana cin gyaran ka ta bayan kofa mukami kenan mala mun fahimci wannan da kyau ko to amma har aka waye gari a yanzu al'amari ya rikice wa mata gaba ɗaya wani an gama ta malama ma har mamaki ake abun mamaki kuma kenan a musulunci mamakin mamaki yanzu aka samu malama har mamaki ake ai akwai malama a wuri kaza a zamanin sahabbai kuma gwagwarmaya ake yi da aka zo aka buɗe wa maza jami'a ana karantar da su annabi ne musu karatu sai mata suka je suka ce ya manzo Allah duk ka tare a wurin maza lacca da safe lacca kaza lacca mu kuma fa manzo Allah dole ya buɗe musu tasu suma don haka yadda aka yaya ɗalibai maza su abu huraira haka aka yaya ɗalibai mata su aisha abu huraira malami aisha malama wane malami wance malama wane malami wance malama haka abin ya ci gaba har zamanin tabi'ai zamanin atba'u tabi'in sai abu ya fara rikicewa to yanzu kuwa ma murmus mata sun watse gaba ɗaya daga gidan biki sai kallon ki yarda da ni sai kallon kaza duk anan suka kare gaba ɗaya shikenan sai a waye gari in aka samu wata malama har sai a rinka mamaki ai anguwa kaza akwai malama saboda ilimi mata sun bari an kashe su an bar su a baya a nan ne fa Allah yake cewa wa fi zalika falyatanafasu almutanafis in dai kina son rigirgi a nan ne za a yi rigirgi da ki jama'a mun gane wannan da kyau amma mata a yaudare ku ai ki fito ki takara wallahi hajiya za ki ci ƙarya suke kartin anguwa ne ba su cinye kuɗin ki ranar zaɓe za su je su saka wani zaɓe ba sirri bane tsakanin kai da Allah dangwale ne in ka je dangwalawa ta baka kuɗi ka dangwala hoton masara sai ka dangwala hoton yan yara eh ba ta wurin ka cinye kuɗin ta kuma a da ana ai hajiya kin samu ƙuri'a kawai sai an yi sanarwa hajiya ta ji ba ita bace ta su ne shike ne eh da Allah wa zai zabi mace eh wa zai zabi mace sun cinye kudin ki ne miki dariya Allah ya kiyaye saboda haka kun ji dai yadda ainihin al'amarin ilimi yake to shine ainihin anan Imam al-Bukhari yake ba mu labari yake qala haddathana Qutayba haddathana Laysu عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم annabi ya ce in aka aji gawa aka yi mata sallah maza suka ɗauke ta a wuyansu wannan ya nuna ashe gawa in an mata sallah maza ne ke ɗaukanta ɗauka kuma an yi ba a mota ake sa gawa ba a ka za a sa ko kuma a kafaɗu a tafi a keta gari kowa ya gani wannan saka gawa a mota da ake ha'a aje wata mota ta gawa musamman malamai suka ce bid'a ne karanta littafin ahkamul jana'iz bid'a ce da ta sadado mana ta hanyar turawa bature ne bai san mutuwa bai san ganin alamarta dan haka sai a samu mota gawa a saka gawa a ciki a lullube ta da furanni in ka gani sai ka ce ma biki gidan biki za a ji mun fahimci wannan da kyau ko amma musulunci su ake a dauki gawa a ka ferere kowa yana gani ga makara ga farin kyalle ka buɗe idonka bayan tawa ne sai kai dan ka'ida kenan sayyidina ali yace wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu didda da mace ta tsuguna ta haifa mafhumu laqab kenan dama didda mace ce ta haife shi diddan da mace ta haifa yace duk yadda ya tsawon rai wata ran zaka ga an dauko shi akan makara ina za a je supermarket za a je makabarta ba ofis ba ba supermarket ba ba inda za a je ran nan ba kamfen ba ko ina makabarta za a je da kai kai kadai kuma akan makaran nan in aka saka ka ko liman ba zai kara ce ai yana kawo min ragon layya kusa da kafata ko liman liman ne ma a gaban za a fito makabartar ina ruwan shi da kai fa in kanat salihatan annabi yace in gawar ta mutumin kirki ce qalat qalat ina ma na qalat ta yi magana gawa da kanta ta yi magana in ta mutumin kirki ce ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni ku gaggawa ku kai ni ku gaggawa ku kai ni wa in kanat ghayra salihatin in gawar ta zama ba ta mutumin kirki ba ce qalat sai ta rinka cewa ya wailaha kai canta wannan yana daga cikin ladabin magana in ka zo ba da labarin kyakkyawar magana to ka ba da ita yadda take shine direct speech kun ga wajen wannan da yake alheri ne sai ce qaddimuni annabi sai ya faɗa ya dawo da wakilin sunan kanshi wajen wancan kuwa abin da gawar take cewa ya wailaha a ya kau da bamirin sunan ne sai ta rinka cewa ta shiga uku madadin ya ce na shiga uku sai annabi ya kau da na sai ya sa ta shiga uku sai tura mata mugun abinta ya wailaha aina yazhabuna biha ta rinka cewa ta shiga uku ina aka yi da ita ina za a da ita annabi ya ce yasma'u sautuha sautaha kullu shay'in illa al-insan komai na jin muryar gawa yana jin maganar gawa sai mutum walau sami a hal insanu la sa'ika da mutum zai ji da sai faɗi ya mutu saboda firgici kana jin maganar gawa mutuwa za ka yi babu ma qila fi auladil muslimina imam al-bukhari yace babin da ke bayani akan menene aka faɗi game da ƴaƴan musulmi ɗan da musulmi suka haifa uwa da uba ko uwar musulma ko uban musulmi shin yana wuta ko yana aljanna to me malamai suka ce saboda an yi saɓani a kai mun gane wannan to shi yasa imam al-bukhari sai ce babu ma qila fi auladil muslimina mun gane sannan kuma zai zo daga baya kulla mana babu ma qila fi auladil mushrikina ƴaƴan arna kuma ina za a yi da su to amma duk imam al-bukhari ya gama kawo maka an ce kaza karshe sai nuna maka ga dai abin da annabi ya ce
قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي النبي يتي من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس duk mutumin da ‘ya'yan shi ƙwaya uku suka mutu ba su balaga ba, kana lahu hijaban minan nari, za su tare shi daga wuta, au da halal janna ko kuma zai shiga aljanna.
To ina hujja a cikin wannan hadisi? Hujja a cikin wannan hadisi gata. Yayin da zan kana da ‘ya'ya uku da suka mutu za su tare ka daga shiga wuta, shin in su ‘yan wuta ne ina za su iya tare ka daga shigarta? In a ƙarƙashin ɗaya lafazin ne sai ka shiga aljanna kai uban ko ke uwar duk wanda ya zan shine sanadin da zaka shiga aljanna ma'ana ba ma shi yana cikin ta kenan wannan ainihin hadisin dai da bukhari ya kawo hadisi ne sahihi dan ya kawo shi da isnadin shi a baya قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم annabi ya ce babu wani mutum musulmi da zai mutu wato babu wani mutum musulmi da zai zan yana da 'ya'ya guda uku su mutu waɗanda kuma ba su balaga ba sharaɗi kenan ba su balaga ba ma'ana sai in ba su balaga ba shine za su ceci ubansu in ƴaƴanka suka balaga shi kenan kowa ta kan shi amma ba su balaga ba har ƴaƴanka uku suka mutu ba su balaga ba suka mutu to sai Allah ya shigar da wannan ainihin wato musulmi aljanna saboda salalar rahamar da Allah yake wa su ƴaƴan tausayin da Allah yake wa ƴaƴan sai ya sa sai ya yafe wa iyayen sai ya shigar da su da sharaɗin iyayen su zama musulmi shi yasa yake min muslimi minan nasi muslim sai in musulmi to cewa musulmi a nan lafazi ne wanda baya lazimta musulmi namiji kadai har da mace domin asalin wannan hadisin ma mata ne annabi yake wa'azi sai faɗa musu قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال براء صحابي النبي ne Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace lamma tuwsiya Ibrahim alaihi salamu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Ibrahim ya rasu amincin Allah ya tabbata gare shi Ibrahim ɗan annabi kenan mun gane ɗan annabi wanda ainihin baiwar Mariya ta haifa ya kai wata goma sha shida ya rasu to a wannan lokacin sai manzon Allah ya ce inna lahu murdi'an fil janna wannan ɗa yana da mai shayarwa a aljanna dan ya mutu yana shan nono ne in ba mu manta ba a can baya mun ji tarihin rayuwar mutuwar shi can inda aka yi karatu a baya a inda annabi an kai yaron wurin shayarwa sai annabi ya je ainihin dubo shi to a nan ne ainihin kaga yana cikin shan nono kenan wata goma sha shida Aisha ta faɗa haka hadisin ya zo cikin sunan Abi Dauda sai ya rasu sai annabi ya ce wannan ɗanawa yana da wata mata wadda za ta shayar da shi nono a aljanna a ƙarasa shayar da shi kenan ina ma'ana haka yana aljanna kenan nan ga wata matsala da ta zo cewa Ibrahimu sai ya ce alaihi salamu malaman hadisi suka ce gaskiya duk mutumin da ba annabi ba ba a ce mishi alaihi salam to amma su da dama ana samu a nan cikin bukhari fatima sai kaji an ce alaihi salam aliyu sai kaji an ce alaihi salamu sai kaji ainihin wato ibrahim an ce alaihi salamu malamai suka ce gaskiya wannan masu kwafi sahihul bukhari ne suka sa amma ba daga bukhari bane babu ma kila fi auladil mushriki ne yace babin da ke bayani akan abin da aka faɗi kuma game da ƴaƴan mushrikai ƴaƴan arna kiristoci yahudawa maguzawa da duk wanda ba musulmi ba ina ƴaƴan shi za su je ranar kiyama قال حدثنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال عبد الله بن عباس صحابيني الله يقال مش يردا يتي سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين an tambayi manzon Allah game da ‘ya'yan mushrikai cewa ‘ya'yan mushrikai ina za su je ne ranar gobe kiyama faƙala sai annabi ya ce Allahu iz khalaqahum a'lamu bima kanu amilina Allah da ya halicce su shi ya fi kowa sanin abin da za su aikata inda sun balaga kun ga wannan kurmar amsa kenan ina za su wuta ko aljanna sai ya ce Allah da ya halicce su ya fi kowa sanin abin da inda sun balaga za su yi aikin yan aljanna ne ko za su yi aikin yan wuta ne to don haka Allah shi ya fi kowa sanin inda zai sa su kenan wannan hadisi malamai suka ce babu shakka annabi ya faɗe shi ne a lokacin Allah bai tantance mishi cewa ina ne za a sanya ƴaƴan mushrikai ba amma daga baya tabbataccen abu ya tabbata cewa ƴaƴan mushrikai su ma aljanna za su je matukar ba su balaga ba saboda haka zaka ga Bukhari zai cike mana da wani hadisi da ya karantar da mu can a baya cewa duk da ana haihuwar shi a musulunci haka ɗabi'a Bukhari take in ya kawo mas'alar da aka yi sabani to hadisin da galibi ya cika shi babin da shi to galibi shine ya karkata gare shi قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذراري المشركين فقال an tambaya annabi game da zurriyan mushrikai ƴaƴansu da jikokinsu ina za su ne suna ƙanana faqala sai yace Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shi yafi kowa sanin abin da suka kasance za su aikata wato inda sun girma kenan don haka Allah ya san makomansu قال حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يتي النبي يتي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء صلى الله عليه وسلم annabi ya ce duk ɗa ana haihuwar shi ne akan lafiyayyar ɗabi'a lafiyayyen addini kyakkyawar aƙida musulunci kenan sai dai iyayen shi in yahudawa ne sai su mai da shi ba yahudi in kiristoci ne su mai da shi kirista in ba maguje ne su mai da shi ba maguje kamar dai yadda ka san dabba tana haihuwar yatta annabi ya ce kun taɓa ganin an haifi yar dabba da naƙasasshen kunne da yankakken kunne a'a to haka ainihin al'amarin yake duk sanda ya zama an haifi ɗa an haife shi ne da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan hali na ya karɓi addinin musulunci duk sanda ka ga ɗa ya zama kirista ko ba yahude ko ba maguje to masu renan shi ne suka mai da shi haka amma Allah bai kera shi dan ya kasance haka ba amma kuma Allah cikin tsarin shi a cikin ƙaddarar shi ya ƙaddara kaza da kaza za su faru a cikin mulkin shi ko da yake waɗannan abubuwan ba daidai ba ne su afku amma saboda Allah ya tabbatar da alkawarin shi yadda ya ce sai ya cika wuta aljanna kuma sai ta samu rabanta don haka mutane sai su zan ainihin iri-iri a takaice dai ingantacciyar magana daga cikin zantutuka ainihin na malamai su ne ainihin cewa ‘ya'yan musulmi da ‘ya'yan mushrikai da ‘ya'yan kiristoci da yahudawa matuƙar dai ba su balaga ba to ‘yan aljanna ne kai tsaye wannan shine abin da kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya cike mana da wannan hadisi to wannan yana nuna mana shine mazhabin shi ainihin al-Imam al-Bukhari sannan hadisi na gaba da Imam al-Bukhari zai kawo mana wannan hadisi shine zai bayyana mana tsantsarta kamaiman cewa duk da in ya mutu dai ma karshen ta yana aljanna annabi Ibrahim yana karantar da su yana musu islamiya wato har a aljanna akwai islamiya kenan kuma malamin islamiya shine annabi Ibrahim to shine hadisin da zamu ji a gaba amma tun da lokaci ya kure insha Allah zamu sanya kasar na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
dan wata ran kana koma kuma sa ce maka to raban gado raban gado ya ba a rike shi da ka a sai ka kware ko Allah ya shirye da mu za mu saurara anan sai gobe insha Allah ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah to jama'a wajen isnadin nan da na gama karanta yanzu na ce Abdul Aziz madadin in ce Abdul Waris isnadin Imranu dan Maisara haddathana Abdul Waris sai ne kuskure ne Abdul Waris ne ba Abdul Aziz ba insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha